سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشدر بإذرة متفق عليه والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئذر الإزار هو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئذري أي تشمرت وتفرغت له الخامس hadisi na biyar a cikin babin mujahada yin kokari da zage dantse da dagewa an karɓo hadisi daga nana aisha radiyallahu anha qalat Allah kare da a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala mai tsira da amincin Allah ya kasance idza da kalal ashru idan goma ta shiga ta ramadan goman ƙarshe a hayan laila sai ya raya dare wa'ai ƙaza ahalahu kuma ya tashi iyalinsa da daddare ya hana su wacce wa shadda ya zage dantse wa shaddal mai izara ya kuma ɗaure ya kuma ɗaure tsara abin da yake kina shaddal mai izara ya ɗaure tsara haka yake a cikin ramadana in goman karshe ta shiga babin yana magana dama akan zage dantse da dagewa to idan ramadana ya zo Allah yana buɗe ƙofofin aljanna yana rufe ƙofofin wuta ana saka maradatu shayadini a cikin maruruwa da hukumai kuma ubangiji ya dinga holi na rahama kullum garin Allah ya waye sai a ƙara ninkawa kullum ya ƙara wayewa sai a ƙara ninkawa to idan goman ƙarshe ta shiga to ita ce tafi kowace alheri a cikinta ne ake samun wani dare guda ɗaya wanda ya fi wata dubu to idan goman ta shiga annabi alaihissalamu don ya nusar da al'umma zage dan tsaye ake shi ba shi da laifi a gurin Allah ba buƙatar a yafe masa zunubi amma zai koya wa al'ummarsa yadda ake wa Allah subhanahu wata'ala ake zage dantse a gode wa Allah akan irin abin da yi daman ita ibada godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala irin ni'ima da baiwa waki da Allah ya wa dan adam saboda haka sai ya gode masa ya kuma saka alheri da alheri naka annabi alaihi salamu duk dararen goma raya shi ki domin itikafi yake yi sannan iyalinsa gaba ɗaya na gidan sai ya tashe su a tafi aitai domin ya faɗa mana jaman ba a bihe amalu don yi su bihe na sau wanda duk aikinsa idan karar da shi na sabarsa ba za ta kai shi ko'ina ba duk wanda yake jin iyayensa suna wani abu ko kakanninsa sun wani abu ya saki jiki ko zai gama maki in kiyama ta tashi shi yasa yake cewa ya faɗi mutu binta rasulillah la uguni an ki min Allah shay'a ba zan miki maganin komai gurin Allah ba ki tashi ki ba Allah ya safiyata ammat rasulillah la uguni an ki min Allah shay'a ya abbas amma rasulillah la uguni an ki min Allah shay'a ba sai ki ce man bada bihi amalu lam yusri bihi nasab wanda duk aikin sai dan karar da shi bai bi Allah ba to na sabata ba za ta kai shi ba baka ubangiji yake shi zake cewa wa qarrafa al-islam salman farisa wa qarwa da ashirkun nasiba aba lahabi musulunci ya daga kadarin salman farisi amma kuma ya dankarar da dan kusuli shine abu lahab yake bai ba Allah ba shi Allah ce tabbar ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasar sai sala naran za ta ra'a ya ka ce matarsa da ta biyo shi ma an yi mata jahadi ya ita don haka annaba da sai koya mana wannan sai a zage dan sai a tashi iyali a dora su a kan ban ubangiji subhanahu wata'ala da shine za a tsira ga buran shiga wuta wacce tana nan a rure da mala'iku gima-gima masu ƙarfi wanda ba sa tausayi duk abin da Allah ya ce shi za su yi aka ce to ko an fusakun wa ahalikum nara ku kare kawo nan fara iyalanku daga wannan wutar sannan ba laifin sai ɗora mu a wannan idan an zo a lokacin iska to akan ci ɗan jinjimi su raka a wayannan goman su ne na fahatu na ubangiji kamar wata iska ce take hurowa amma ta alfarma ta yadda ta ubangiji su wani tara tana bugar mutum guda ɗaya in yadda allah ta shige shi shikenan ya gama arziki duniya da lahira to da haka ake amfani da wannan damar ai ta amfani da ita wata kila ba za a sake wata shekara ba ba a sakewa muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi wal muradu abun nufi da al ashrul awafiru wato min shahr ramadan wannan goman da ake faɗa sune goman ƙarshe na shahr ramadan wal mi'zaru mi'zar kuma yace al izar wato shine farjalle ho kinayatun an itizalin nisa kinaya ce ta nisantar matan aure a lokacin ba magana biyan bukatar auratayya zage da tsaye ake ana ta yin ibada wakila wata fadar aka ce almuradu tashmiruhu lil ibada wato zage dantse saboda ibada sai kafa hujja da maganar larabawa tace yuqalu ana ta shaddattu li hadha al-amr mi'zari wannan al'amarin na tsaure wato na tsaure tsantsata na tsaure tsara wato na tsaya tsayin daga kenan ai ta shammartu na zage dantse wata farraktu na kuma tattare komai na walahu saboda wannan shine ma'anar shaddal mi'zara as-sadisu ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تبته عمل الشيطان رواه مسلم السادس حديث نبير عن أبي هريرة رضي الله عنه فرودك أبو هريرة الله قال دعا قريش قال إتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل يتدى دموشن الله يأتشي المؤمن القوي مؤمني كأرفا a wajen imani ka karfa a wajen aiki ka karfa a wajen ibada ka karfa a wajen akhlaq khairun shi ne mafificewa a habba kuma mafi soyewa ilallahi a gurin Allah minal mumini da ifi fiye da mumini rarrauna wanda yake mumini ne amma sakwalkwaltacce ne baya yin wayansa abubuwa na alheri masu yawa baya zage dantse komai dai dan totsa-totsa yake kamar mu na yanzu da muke so duk abin da yake na musulunci mai nauyi mutumin yau baya so wanda ya ce a yi sai a ce ya fiye sauri wa fi kullin khairu amma dukkaninsu akwai alheri da muminin karfa da rarraunan kowane akwai alheri amma dai Allah ya fi son mai wato mai karfi mai dagewa sai annabi alaihi sallallahu alaihi ihris alama yanfa'uka kai kwadayi ka mai da hankali akan abin da zai amfane ka wasta'in billahi ka nemi taimako a gurin ubangiji wala ta'jiz kar ka gajiya mutum ya zama rarrauna gajiyayye kullum za ka yi abu ka taimako taimakon allah ka tashi tsaye to in kai sai allah ya taimake ka ɗin wai na asaba ka shehun idan wani abu ya same ka falata kul kakka ce lau an ni fa'altu da dai na ci da na yi kaza kana kaza wa kaza da kaza da kaza ne zai faru walakin kul sai dai ka ce kaddarallahu ko ka ce kaddarullahi dai a harwaye yana zuwa in ka ce ƙadarun lahi wato muzaku da muzaku ilaihi ne ƙadarin ubangiji ma sha a fa'ala wanda Allah ya so shi yake yi wanda bai so kuma zai ba ko kuma ka ce ƙadarar lahu Allah ne ya ƙaddara wa ma sha a fa'ala abinda ya so shi yake yi fa inda lau tabtahu amalar shaidani domin ita lau tana buɗe ƙofar aikin shaidan ne ba a san ka ce da an yi kaza to da kaza ne zai faru ba a san wannan amma an ce sai in kana itirabi na kaddara ubangiji wani abu ya zo ya same ka kace ai da nayi kaza da bai faru ba to kar kai wannan amma idan wani abu ne ya faru na kai sakaci ko baka ankara da wani abu ba har ya afku sai ka ce kai da Allah ya sa na faɗaka to da nayi kaza banda wannan shi sa annabi alayhi salamu ya faɗa yace la wastaqbaltu min amri mastadbartu inda zan samu dama rayuwata ta gaba ta kai tsawon wacce take ta baya a wajen aikin haji yace to la masuqtul hada da ba zan koro raguna raquma in taho in kirani ba yace tamattu'i zai kaga wannan ba itirazi yake ba yana so nuna mana cewa abinda kai kuma aka hangi wani abu gaba wanda ya fi shi kyau ya fi shi alheri za ka ce da na sani da kaza na yi amma wani abu da zo a ce ai da na yi kaza da kaza bai same ni ba to ba a yi haka in abin ya bai faru bai kauce shi ma mutum ya ce kaza kamar yadda za a zo wani abu faru mutum ya tsira sai ce shi ya iris kaza ya same ni ba dan ne kaza ba da ya same ni mutum bai isa ba duk abin da mutum zai yi nan in ya rubuta sai ya faru in bai rubuta ba zai faru ba domin in abin da ya rubuta zai faru in ya taho to zahabar lubu ko amal basar duk tunanin mai tunani sai ya ɓace ko ido sai ya makance sai abin ya afkwai na afkuwa sai kuma a farka an gama abin da yake so su bane wata ala na ka ba abin da yake iya tsayawa gaban bashi'atullahi al-mudallaka rawahu muslim al-imam muslim shine ya rawaito wannan hadisi shi ma dai yana nuna mana zage dantse da dagewa duk abin da za ka yi ka zage dantse ka dage kuma an kana ganin abu yana da nauyi kuma za ka iya wani mu taimakon Allah ka tashi tsaye to Allah zai taimake ka akan wannan asabi'u na bakwai anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hujibatin naru bi shahawati hujibatil jannatu bil makarihi muttafaqun alaihi وفي رواية لمسلم خفت بدل هجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها نبقي أنه لك أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم يتكلا دا منشن الله يشي هجبت النار بالشهوات أن كي ويوتا دا أبو شعوات hujibatin naru jannatu bil makarihi cikin aljanna an kewaye ta da abin da zuciya ba ta so to wannan ana bai dole sai mutum ya yi kokari kenan an ce lokacin da ubangiji ya halicci wuta ya halicci aljanna ya umarci mala'ika jibril ya ce ya kewaya ya gani jibril ya tafi ya je ya kewaye aljanna ya gani da ya dawo sai Allah ya ce da shi mai zaka ce sai ce babu wanda ba zai shiga gidan nan ba ba wanda ba zai so ya shiga gidan nan ba daya ka ce babu rata gidan nan babu shi sai aka ce kuma je kaka ga wuta da ya je ya gani sai ce mai zaka ce ya ce ba wanda zai ya shiga wannan sai ba an yi wannan to sai Allah ya kewaye wuta da abin da ya kewaye ta sai kewaye aljanna da abin da ya kewaye ta ce koma da jibrilu idan ya ga abin da aka kewaye wuta sai ce sai sa'a za a samu wanda ba zai shiga ba kowa sai ya shige ta saboda abin da rai yake so shine a kewaye da ita da ya je aljanna sai ce da kira za a samu wanda zai shiga sai an fi karfin zuciya tukunna in ba fi karfin ta ba abin da za a yi to don haka ita wuta da sha'awa aka kewaye ta amma sha'awar ba ta halag ba ba fahimta ba sha'awar halag ba annabi alaihi salamu ya ku biba ilayya min duniyakum as-salas an soyar min a cikin zuciyata a duniya ku abu uku sai ce an-nisa'u wa iwu mata na na aure da kuma turare kaga yana san turare alaihi mai kyau sannan waje ila qurrata aini fi salat to kaga abin da yake na sha'awa na halak ba haramta ba ka dubi da kake riga a dinka maka kasa da kudin halak wannan ba wanda zai hana ka amma kar ka ji kai dan ka saka wannan kar ka gama kana jin kai a kai samu wata da kakkiyar hula a dinka maka ka samu wani takalmi ka siya ka samu wata sambaleliyar mota ka siya ka gina gida ka gan shi gashi nan mahdi ka ture duk ba ruwan wani wannan ba shi ake nufi ba sha'awa ta haramun mutum ya je ya zina ya je ya amurda ƙaunin lodi ya dinga cin riba yana yin algus yana zage-zage yana yin abubuwan da ba a tsarce ba ya doki wanda yake so ya saro wanda yake so kashe wanda yake so to wannan ita ce sha'awa wadda aka kewaye wuta da ita wanda zai ya bi ta to daman wuta zai tsandama ita kuma aljanna an kewaye ta da abin da rai baya so an ce sai kayi gaskiya sai kayi amana sai ka yi haƙuri sai ka zage dantse sai ka kau da kai to dai irin wa'annan su kuma su ne rai baya su mutum wanda zai fita je karere ya samu kuɗi in yi haƙuri bai ba bai tsaye abinda shari'a ta ce wannan zai je samu miliyan nan kuma in yi sa'a ya samu dubu goma to wanda zai haƙura a kan wannan to shine wanda zai iya tafiya aljanna duk abin da yake Allah ya ce da kai karka yi to sai ka haƙura wanda ya ce ka yi sai ka yi gwargwadon iko da dama a kan haka ake tafiya ka annaba alaihissalam ya zo da shi cewa abinda na hana ku wannan ku bar shi gaba ɗaya wanda na ce ku yi kuma gwargwadon iko za ku iya yi kuma kullum a wajen tarbiyya a nan ake ɗora 'ya'ya a kan wannan sai da tarbiyya ita tarbiyya tana tsayewa ne akan kawahuwa biyu farko shine uwa wacce ta imani akwai Allah kuma take girmama Allah sai uba wanda imani akwai Allah kuma yana girmama Allah furcinsa da aikinsa yana nuna ina girmama Allah furcinta da aikinta yana nuna tana girmama Allah to da in ya fito a wannan dashan to zai samu alheri sannan na biyu wannan uwar da wannan uban dukkaninsu sun yi aure sun haɗu ne mutahaba ne fillahi suna soyayya juna ne a saboda Allah ya tamira ne bil ma'ruf wa yantahiya ne anil munkari shi in ya ga abin da ba shi da kyau tare da ita zai kwakwaita wannan abin Allah bai da shi ba sai ta bari shi ita ma in ta gani a gurinsa za ta kwafe shi idan akwai alheri da baya yi za ta nusar da shi zai yi akwai alherin da ba ta yi zai nusar da ita za ta yi to ɗaya yana samun sama to daga nan sai su ɗora shi a kan alhubu walhana a nuna masa soyayya da kuma jawo shi a jika kar a karanta kuma kar a yawaita in an karanta zai zama baya ƙaunar kowa in aka yi yawa kuma zai zama shi gwaɓaɓɓe ya lalace sai an yi shi wato kadaran kada to daga nan kuma sai kuduwa su zama su ne abin koyinsa duk aikin mahaifiyar da furcinta aikin mahaifin da furcinsa zai zama abin da yaron zai gani ne dinga koya koyi da shi to daga nan sai a saka takawa mataki na biyar shine tarqini za a dinga lakana masa abu in yazo zai ci abinci sai da dama in zai sha a ce sha da dama ikaza ikaza ikaza kamar da annabi alaihi sallallahu alaihi umar dan wajen abu salama da ya auri mahaifiyarsa ya dawo gidan annabi alaihi ya zo ana cin abinci sai dinga yawo da hannunsa cikin kwano sai ce ya gula san billah kul bi yaminika kul min ma yalika sai bismillah shi da hannun dama ci iya gabanka to talqini ne ana dora shi ikaza barkaza ikaza barkaza ikaza barkaza to daga wannan zai fara yawan tambayoyi me yasa aka ce ai kaza me yasa aka ce a bar kaza me amfanin kaza to abin da ake so a dora dan musulmi a kai duk abin da shari'a ta ce a yi in ya ce me yasa aka yi sai a ce wanda ya halice mu ne ya ce a yi ya fi kowa sanin mu amma wanda kuma izo ya fassara ya ce mu bi shine annabi alaihissalam wanda ya aiko shi ya shaide shi bayan ibwanil hawa ba zai zada ba zai rage ba to magana ta kare kaka kare neman bayani in aka ce maka Allah ne to ake tsora yaro to daga nan sai dab sai aka masa mallakar kai tun daga bolinsa ba a ko ina zai ba a guri kaza karka yadda al'aurarka ta fita karka bayan gari a ko'ina karka bawali a ko'ina ba ko ce kalma za ka dinga faɗa ba sannan ba komai za ka mallaka ba ana nuna masa haƙuri da mallaka zuciya abinda take so ya fi ƙarfinta to shine zab abinda ake so kenan a kora yaya to sai da wannan sannan za a tsira wannan hadisin hujibatin naru bi shahawati wa hufatil jannati bil makarihi in an dora shi akan yana iya mallakar kansa abinda ba shi da kyau ya bari abinda yake mai kyau ya yi to da shi ake tsira domin dan adam kamar fada wuta yake majibare ne sai da irin wannan tarbiyyar muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatil li muslimin a riwayar muslim kuma chai hufat wato an kewaye badal hujibat duk wa huwa bi ma'anahu duk ma'anarsa da ai bainahu wa bainaha tsakanin wannan hijabin da da ita wato tsakanin shi mutum kai wa bainaha da ita wutar ko aljanna hazal hijabu wannan shamaki ne fa idza fa'alahu dakhalaha in ya aikata shi to zai shiga in ya aikata makarihun da aka ce zuciya ba ta so amma Allah ce shi yake so to kenan zai shiga aljanna in kuma aikata abin da ransan yake so na haramun to da kalaha sai shiga wutar Allah ya kiyaye mu as-saminu an abi abdullahi huzaifah ibn al-yamani radiyallahu anhu ma qala sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin haftataha al-baqara fa qultu yarkau inda al-mi'a thumma madha fa qultu yusalli biha fi rak'atin fa madha fa qultu yarkau biha ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبها وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتأوز تأوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم wannan shine kankat a babin da yake nuna mujahada tunda shine gatan kowa dikiya in ta tashi ba wani annabi mukarrabi mursali ko wani mala'ika mukarrabi ranna in Allah ya yi fushi da ya isa tunkara Allah sai wannan shi kadai shi kadai zai iya tunkara Allah a wannan fushi duk wanda ya je kiyama shine gatansa shine zainimon mafal kiyama sannan gafara Allah lahu ma ta kado min zambi wa ma ta akhara sannan mai ɗakinsa aisha tana faɗa a rarar baka yi sariyo ila hawa ka ban taɓa ganin irin ka ba ma a halaccinka gaggawa yake abinda da kake so kawai shi yake yi amma kun ga abin da yi mutumin yi wace hujja muke da ita ta rabanta in ka ce abu sai mutane ce kafi ya tsauri kafi ya tsauri to an karo na shi daga abu abdullah shine huzaifatu bin al-yamani radiyallahu anhuma huzaifatu dan yamani Allah ya kare da a gare su shine sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'abocin sirrin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kala yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailace nayi sallah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare faftata al-baqara da ya yi fatiha sai ya buɗe suratul baqara fa qultu yarkau indal ma indal mi'a a karatu mi'a ake ci amma a lafazi indal ma ake su da alif ne a gurin amma cire shi ake indal mi'a sai ce zai yi ruku'u ne a aya ta ɗari sun mamaza ya zo ta ɗarin kawai sai wuce fa qultu yusalli bi hafi raka'atin ya ce yana jin zai yi sallah da ita bakarar gabaki ɗaya a raka'a ɗaya fama da da ya zo kawai sai ya wuce fakulci rika'u biha ai zai yi ruku'u su mafta ta hannu sa'a kawai sai je ya shiga kuma suratul nisa'i faqara aha sai da ya karance ta gaba daya sun maftata ala imrana kawai sai je kuma ya shiga suratul ala imran faqara aha ita ma sai da ya karance ta gaba daya haraka a efa a tsaye sai da ya karance baqara da suratul nisa'i da suratul ala imran amma ya qara'u mutarassira yana karatu ne da tartili daki daki daki daki daki haka yake akwai limami a madina wani lokacin ya zo yana sallah na kan ce da mutane in yayi sai ya tana min yadda annabi alaihi ke sallah yana zuwa ce alhamdulillahi rabbil alamin sai shuru arrahmanir rahim sai shuru maliki yawmiddin sai shuru da haka da haka to haka karatunsa yake alaihi salam to sai na ta yin wannan amma idza marra bi ayatin fiha tasbihu in ya wuzo da bi wata ayar da akwai tasbihi sabbaha sai ya tsaya tasbihi in yace sabbihi isma rabbikal a'la to zai ci gaba ta ce subhana rabbiyal a'la fasabbih bismi rabbikal azimi sai ya tsaya ya ce subhana rabbiyal azimi sannan ya gaba idza marra bi su'ali in ya biyo aya akwai roƙo a ciki to sa'ala sai ya roƙi ubangiji abinda ake so a gurin waya zamar rabe ta'awuzin in ya bi gurin da yake buƙatar tsari to ta'awuza sai ya nemi tsari wasiƙar lazina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha ko wa qala kum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فاغني شيكينا فبيس مسؤول متكبر فسي tsaya sai ne mutsari akan wannan to haka yake in akwai wata tambaya shikenan sai ba da amsa فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب ولك الحمد to da haka da haka da haka yake karatun amma har wayannan surorin guda uku sun maraka sannan sai ruku faja ala ya kulu sai ya shiga a cikin ruku yana ta subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi tsawon rukubin ya kai kwatankwacin tsayuwar da ita sororin guda uku sun makala sami allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu sannan yace sami allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu sun makama kiyaman dawila sannan ya tsaya cik kariba mai maraka a kusa da rukuwa tsawon ya kusan kaiwa na rukuwan sun masajada sannan ya sujada faƙala subhana rabbiyal a'la ya dinga faɗarta fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi sujada ita ma ta kusan tsayuwar wannan fa yana mana maganar raka'a daya kuma ya ci gaba ko in saraka'o'in yi kaga lokacin mai tsawo ne lokacin akwai yalwa duniya ba ta riga ta kore ba da ya ce nan gaba idan asuba ta yi aka ɗauko itacen dabino wannan zarba guda ɗaya ka kunna wata wuta ta kama kafin ta je ƙarshen wutar tana ci sai magarba ta yi haka ya faɗa tattare komai Allah yake yi to lokacin da tsawo sannan akwai lafiya akwai lafiya rukuku a yi tsayuwa haka rukuku haka sujada haka hayaya kake gani ai sai da dagewa Allah zai kan baba hauru leman da ya rasu wata na je gurinsa sai ke cewa kakanku in ya zo gidan kakanku ba in ya zo nan ya ce duk gudu miki duk gudu miki saboda sallah in aka zo ruku'u shi ma malamin ƙaddamin haka in aka zo wajen ruku'u in aka zo karatun za a yi da yawa in aka zo ruku'u shi ma abubuwan da ake karanta masu tsawo ne sai a duba wani abu mai tsawo sai a maimaita a maimaita a maimaita in an ɗago haka za a yi ya ce daman da an ce ya zo ko sai ya gudu sai dai a je wani gurin a yi sallah sai daga nan sai su je da yake daga nan zuwa wannan tasha kuka can inda gidan tirayim yake lokacin tsawo ne da shi amma ya ce sai a cikin abu guda daya za a je can a dawo ba gama da tak haka suke yi ko addu'arsa guda ɗaya a rayuwarsa Allah ya karɓi ransa da imani ranar juma'a sai da shekara arba'in ita kaɗai ike kuma an sa masa to gwangiji haka ake masa ba duk rago ba zai iya ba amma abinda mutanenmu suka iya yanzu da safe za a ga maza da mata unguni yana ta ragajab ragajab ragajab wai motsa jiki suke amma da dare ba za su yi kiyamun laila ba ita kuma ita ce maganin duk wata cuta annabi alaihi ce alaikum bi qiyamil layl na umarce ku da tsayawar dare fa innahu da abu salihin qablakum shine ɗabi'a da sunna ta mutanen kirki kafin wannan al'umma duk al'umma da suka wuce ta duniya wannan ce hanyar su sannan makarabatul lillahi ta'ala ita ce abin da yake kawo mutum gab da ubangiji kusanta shi da Allah wa madaradatul lishaitani ita ce guduma ta fatattakar iblis ta sallame shi sannan waman jatin anil ismi ita ce take nesa mutum nesanta mutum daga zunubi sannan wata kafirul lisayiat ita ce take kankara zunubi sannan wada wa'ul da'il jasadi ita ce maganin cututtukan gangan jiki to duk ita ce take wannan to ga irin to annabi alaihi haka yake haka zaka gani to amma in ba lafiya ina ba lafiya sai a wahala sai an dage lokacin da aka dinga sallah raka a dubu a nan masallacin wadda aka yi ta farko da gare waye akwai wanda suka kasa wanke fuska hannun ya kasa kaiwa fuska saboda sagewar jikin sagewar jiki amma da aka ci gaba da yi kaga kuwa sai jikinsa isaki Allah ya sa aka dage dan da sai da aka shekara goma sha ɗaya ana yi daga nan shaidan kuma ya shiga muka wasa shi ne rawahu muslim al-imam muslim shi ne rawaito wannan hadisi Allah ya ba mu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah hore mana kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wacce ba ta da iyaka Allah hore mana kauna annabi sallallahu mara iyaka Allah hore mana kauna annabi sallama ta gaskiya mara iyaka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam